أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan yini na Laraba daren laraba afwan cikin littafi bulogul maramin adillatul ahkam sati da ya gabata mun kare babi na ishratun nisa yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babu sadaq babi wanda yake bayani game da sadaki malam ya kawo ta'arifi ko manufa ta sadaki kamar yadda abdurrahman sheikh al'allama abdurrahman albassam rahimahullah yake cewa huwa iwadun ladhi fin nikahi au ba'da shine kamar wani abu na masanya wanda yake cikin aure ko bayan shi cikin aure yanihin gabanin a kulla aure ko kuma bayan an ba an yi aure bi muqabil istibahati zawj ba'daha bid'aha istibahati zawj bid'aha kenan wanda zai halasta suwa miji kafa ta mace farjinta walahu iddatu asma wannan sadaki na da sunaye da yawa wafihi iddatu lughat kuma cikin shahallau akwai harshe na larabawa da yawa a ciki wa huwa mashru'un fil kitabi was sunna wannan sadaki abu ne wanda shar'antacce ne a cikin alqur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal ijma da haduwar ra'ayin malamai na musulunci gaba daya wal qiyas kuma da qiyasi ma'auni ne wanda za a auna hukunci saboda illa iri ɗaya ce ko da dai nasu bai zo a kan shi ba. Fa'ammal kitabu fa ƙauluhu ta'ala gama da Alƙur'ani cewa shar'antacce ne a cikin Alƙur'ani faɗa Allah maɗaukaki da ya ce wa atun nisa'a sadaqatihin na lihna nihla ko ba mata sadakansu kuma na da daɗin rai abinda ya zama to halakkinsu ne wanda rai zai daɗi da shi wa ghairi haminal ayatu da wasu wannan aya daban amma sunna fa fi'luhu wa taqriru sunna dalilin shi shine aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya tabbatar da sabai akan shi wa amruhu kuma da umarnin shi ka kaulihi kamar faɗar shi sallallahu alaihi wasallama da ya cewa wannan mutum wanda ya zo ya nemi manzala sallallahu alaihi wasallama ya aura mishi matar da manzala sallallahu alaihi wasallama baya da kwaɗayi tare da ita ya ce iltamis walau khatiman min hadid ka je ka lalubo ko da dai zobe ne na ƙarhi wa ajma al ulama ala mashru'iyyati malamai na sunna na malaman musulunci afwan dukkansu sun haɗu akan cewa sadaki abu ne shar'antacce kuma shi kuma ijma'i baya kasancewa sai da alkur'ani da suna mazala sallallahu alaihi wasallam inan babu wanda yayi sabanin cewa wannan aya tana nihin wani abu kowa ya tayi akan cewa wannan aya da wancan hadisai sun tayi akan shari'a sadaki shari'a ne na'am litakathurun nusus fi domin nassosi na alkur'ani da sunna sun yawaita a cikin shi wa huwa muqtadal qiyas kuma shine ya bibiyo kiyasi fa innahu la budda min istibahati bin nikah nan dole ne ya zamanto sadaki tare da halattar da annika aure da shi ne aure yake zamantowa halak wala budda li zalika min iwad kuma idan an ce aure to dole a samu abin da za a ce kaman masanya ne walam yaj'al shar'u haddan li aktharihi wala li aqalli shari'a bata sanya wa sadaki ba wani iyaka na cewa sai ya kai kaza zai zama sadaki ko kuma bata sanya mishi hallau kai ya kasa a kaza in ya kasa a kaza to ba sadaki bane kenan ba yadda a ce yawan shi kaza ko karamcin shi kaza ne duk abin da aka bada mai kima idan mace ta yarda da shi to sai zamanto sadakin ta ne na'am illa annahu yustahabbu takhfifa sai dai an so a karamtar da shi ka a tsawaitar da ka a ka a sanya shi ya zamanto mai tsada ne kai ya zamanto sadaki iya da yawa haka aka so mustahabi ne na'am qala li qawlihi sallallahu alaihi wasallama a'zamu sadaqi baraka aysarahunna mu'na mafi girman mata albarka sune wa'anda sadakin su mai sauki ne kenan yin sauki a cikin sadaki sababi ne na samun albarka game da ma'aurata da abin da za su haifa. Wasalihul am yaktadi tahfifa. Masalihul am maimakon salihul am asalin shi masalihul am kamata ya ce masalihul am da Allah ya zamanto a kuskure ne na bugu. Masalihul am nagarta da amfani na al'umma ta gaba ɗaya ya bibi cewa sadaki ya zamanto iya da sauki. don mene saboda a samu mata da yawa su yi aure maza su yi aure da ya zama to sadaki ya gagar maza kenan mata za su zamna ba tare da wari ba amma ya zama to iya da sauki to maza za su samu damar da za su aure mata fa inna fi zalika maslahatun kabiratun lizawjay wala yace wannan domin akwai amfano mai girma tsakanin ma'aurata biyu walil mujtama'i haka nan da al'umma gaba daya fakan min nisa'in jalasna bila azwaj mata nawa ne suka zauna ba tare da aure ba ji wannan ma mu a wurin mu da sauki daban da duk abin da zaka bada na aure a al'adar mu yawanci mai dama ake har sai ka ci riba sabanin sauran wasu wurare su wurare in ka kai duk komi a duniya mace ba abin da za ta je ma da shi sai kawai buta shayi shi kadai duk komi kai za ka yi ƙasashen laraba haka ne in ba ka da gida sai ka ɗau shukka ya tashi guda gaba ɗayan shi in za a yi walima ta aure otal ne za ka je ka ɗauka gaba kayan ɗaki daman kuna ka ne komi kai za ka nema ga sadaki ɗan karin tsada komi daidai da kiyar ba za ta zo ɗakinka da shi ba kai za ka sayi mu kuma nan ka dan ba da dan sadakinka kuma ka yi jiran gara uwayen mata su yi ta wahala da sayan gado da wane ne da wane ne masu yan kawo magyar almuhim ya zamanto inda sadaki ya zamanto mai sauki ko kuma duk da cewa wannan bid'o'i suka kawo haka abinda Allah bai dora mana ba muka dorawa kanmu sai zamanto ana ta wahala man ba haka ba inda an sauƙaƙar da sadaki aka yi watsi da wasu al'adu wanda suke wahaltar da kowa da an huta qala fa inna fi dhalika maslahatun kabiratun lizawjayn wal mujtama fa kam min nisa'in jalasna bila azwaj wa kam min shababin jalisina bila zawaj taiwa samari ga sunan azube suna da yawa ba su da aure yahmuluhum ala irtikabil fawahish wal munkarat abinda ke sanya su su je su aikata abeban ki zinace-zinace wa iyazu billah wa kan min mafasidin wa adrar bannoni suna da yawa da cututtuka tawallad tawalladat an hadha as-sarf wanda ta kumshi ta aihu dalilin wannan abubuwa na tsadar sadaki faminha al-ijtima'iyya wal akhlaqiyya wal maliyya wa ghayriha na daga cikin bannonin da aka samu uh, banna a cikin al'umma ta yaduwar zinace zinace da lalata kyakkyawan halulluka radda mutum ya zama to mazinaci ne halin shi ya lalace haka kuma bannar dukiya da za a yi malam ya kawo hadisi na farko kalin mu'allif rahimahullah an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu a'taqa safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi daga annabi wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi cewa ya diyautar da Safiya bintu Huyay safiya ɗiyar huyayi asalinta bai huda ce ta samu manzala sallallahu alaihi ya same ta a kaso na da aka raba yakin khaibar bayan manzala sallallahu alaihi ya kori yahudawa daga madina sun koma khaibar aka yi yarjejeniya cewa babu yaudara babu yaki sai suka zo suka warware wannan alkawari da aka ɗauka tsakaninsu da musulmi suka so su zambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kashe shi dalilan haka ya kewaye su har ya zamanto dai an ci su da yaki ba yanda za su yi to karshe dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safiya ta ji hannun shi a kasun shi kuma dalilan haka ya diyautar da ita a matsayin sadaki gane ku Nam, kala annahu a taqa safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha sai sanya wannan diyautar da yi da ita ita ce shine matsayin sadakinta muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa ana abi salama bin abdurrahman radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi salama dan abdurrahman wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annahu qala yace sa'altu aisha radiyallahu anha na tambayi Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta kam kana sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nawa ne sadakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa yake ba matan da ya aura a matsayin sadaki qalat kana sadaquhu li azwajihi ithnatay asharata uqiyatan wa nashan wa nashan tace sadakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da matan shi ukiya goma sha biyu da rabi ukiya kuma a matsayin kamar za a ɗauke ta dirhami ritil gram biyu, in kuma an auna shi da litir kashi ɗaya daga cikin kashi goma sha biyu na litir kalat a tadiri man na sha'u ta tambaye shi ka san menene na sha'akin wannan qala qultu la yace mata a'a ban san menene na sha'a ba qalat nisfu uqiyatin rabun uqiya shine nashu annash rabun uqiya fatilka 500 dirhami kenan dirhami 500 idan uqiya 12 da rabi tana dirhami 500 uqiya dirhami nawa take sai mu kasa ɗari biyar su goma sha biyu da rabi ko za mu samu dirhami nawa ukiya guda take fa hadha sadaqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li azwaji wannan shine sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga matan shi shi kuma dirhami tamma azurfa shake cewa dirhami tamma zinare dinar yanzu duk da cewa azurfa ba ta da kudi inda duka ta zinariya tana batta huce jika biyu da rabi zuwa biyar ta yi tsada jika biyar azurfa afuwar batta ma kai biyar ga gani kenan kudin a da kudi ne amma a yanzu ba kudi ne amma ba sosai ba na'am duk da cewa ko da jika biyu ne nawa zai tashi miliyan guda ku ko hausa biya ta dira miliyan guda in ma an ɗauke ta a jika biyu na to ina ga jika biyar miliyan hudu da rabi ko نعم قال رواه مسلم إمام مسلم يفتد وانا حديث وعن ابن عباس رضي الله عنه أنسى وانا حديث لك عبد الله بن عباس وانا يردع الله تكار تبتا أدريش قال يتي لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها لو كتند علي بن أبي طالب يا أولي فاطمة wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su, ƙala lahu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, a atiha shay'an ba ta wani abu, ɗan ɗan uwa ne da ɗiya uwa, auren gida, ba ta wani abu, ba a cewa na aura ma kyauta, sadaka, a'a, in ma uba sai dai ka ɗauki nauyin sadakin ɗiyarka, amma dole arme a samu sadaki. in ba samu sadaki ba ba aure ba ne ko a ambace shi ko a bada shi ko kuma a bari a bada ko da ba a ambace shi ba zaman to wannan alkawali ne mutum ya ɗauka wanda dole ne kuma sai ya biya wannan alkawali ya cike wannan alkawali kala ma indi shay ali radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da komai kala fa aina dir'uka alhutamiyya ina dir'in nan naka na wanda hatama yake kerawa yake sakawa wani mutum ne wanda ya shahara daga cikin kabilar banin abdushams aukais ya shahara da kera wannan dir'i dir'i shi kuma rigar saka ta ƙarfi silke na yaƙi shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ina silken wannan naka hutamiya wannan abu ne wanda yake da tsada yake da kima ka ba ta shi matsayin sadaki rawahu abu dawud wa nasa'i wa sahahu hakim imam abu dawud da nasa'i suka fitar da shi imam hakim ya ingantar da shi kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda muka gani abu dawud ya fitar da shi kalkashin a hadisi na 2225 aka imamun nasa'i ya fitar da shi a karkashin hadisi na 130 mujalladi na shida al'allama shekh albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin sunanan nasa'i wa na amur bin shu'aib an abihi an jaddi an samu wannan hadisi daga amur dan shu'aib daga baban shi daga kakan shi radiyallahu anhu anhu عنهما وان يرجع الله تكار ثبت اغريس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال وان سيرا الله da amincin skar tabbata a gare shi ayyu mamra'atin nukihat nukahat ala sadaqin aw hiba'in aw 'idatin qabla ismati an-nikahi fa huwa laha وما كان بعد اسمة النكاح فهو لمن أعطي وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي مزالة صلى الله عليه وسلم آيتي إذا جاء حديثي ني wanda yake da rauni ayyuma imra'atin nukihat nukahat duk matar da aka auratar da ita ala sadaqin abusa wata wani sadaki aw hiba'in ko wata kyauta wadda take dada da rai aw idatin ko kuma wani kaya kabla ismatin nika gabanin a ɗaura arme fahuwa laha to wannan nata ne ba nono ba wa makana ba da ismatin nika abinda ya zamanto kuma bayan ɗaura aure fahuwa liman utiya don wanda aka bani don bayan an yi aure aka yi kyauta aka uwa kyauta ko uba ko ɗan uwa ko waliyinta ko abinda ya kama da haka nashi ne wa haƙƙu ma ukrimar rajulu alaihi ibnatu aw ukhtu kuma mafi girman abinda aka girmama mutum mafi cancanta abinda aka girmama wani mutum dalilin ɗiye shi ko yalwar shi sai dai na'am kamar yanzu aiki irin wancan wanda ake da da na'am mutum ya yi ba mutum wanda yake so da shi ko kuma mutum mai karamin ƙarfi ne ko kuma yana da abin da za a biya abin da ya ce ya kai ya ya ɗaura aure ya ce sadaka.
ya bashi ya bada ta sadaka ga wani Ya ba da yashi.
sadaka Eh, eh shine muka ɗaura ce aure,
eh, ɗaura- a ɗaura aure a haka nan.
eh shine muka ce haka nan dole ne mahaifi sai ya ba ɗiye shi sadakin wannan
Mhm.
sai ya ba ta sadaki Shi uban.
eh shi uban ba sadaki haƙƙi ne na mace wanda aka auratar da shi ba haƙƙin uwaye bane ba Tun da ya ba da ita yawwa sai ya huddo kuɗi eh, sadaki a yi.
yawwa ya ce wannan sadakin wan- wance ce kuma a damƙa mata To Allah, yanzu ita take da zaɓi ta ba uwayenta mahaifanta ko kuma ta ba wanda take so na'am na'am ina ne miki قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي إمام إمام أحمد أصحاب السنن سو guda hudu suka fitar da shi sai Imam Tirmidhi bai fitar da shi ba hadisi ne wanda yake da rauni ضعفه Sheikh Al-Albani fi ضعيف الجامع Imam Al-Albani ya rawanar da wannan hadisi a cikin ضعيف الجامع آه. نعم والسلام. shine suna ta yasha qala an amr bin shu'aib nan ma na yayi dan ta'aliki akan shi qala dhaif shi ma haka bai yi ba dogon dogon bayani qala wal bayhaqi fi sanadi qala wa fi sanadihi ibn jurayj jarir eh, jurayj wa huwa mudallis wa qad an'ana kenan dalilin raunin wannan hadisi akwai wani rawi wanda ake cewa ibn jurayj kuma mudallis ne shi kuma anan yayi an'ana ya ce an عن بيجيب سمعت أو أخبرنا والحباء عطية للغير أو للزوج شيني كوتا توني كوكمتا مش للزوجة كوكوتا زائدة على مهرها ودا أكددا أكن صداكنتا والعدة ما وعد به ما وعد به الزوج وإن لم يهدر عفواً. kenan na alkawali abinda mutum ya dau alkawalin zai bada ko da dai a lokacin bai bada ba na'am to kamar yanzu duk auren wanda aka yi irin wannan. in Kuma yaya ke na Allah za ta ba.
abinda aka yi shakan jahilci malam Allah Allah ya ya kiyaye shi Yawwa.
Eh, sai dai kuma duk da haka sai a dage a nemi a san hukuncin Allah a cikin dukkan abin da za a yi قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle annabi wanda tsira ya Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi yace man a'ata fi sadaq imra'atin sawiqan aw tamran faqad istahalla dukkan wanda ya bada من صلى كاديس عن علقمة عن ابن مسعود an samu wannan hadisi daga alkama daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annahu su'ila su'ila ar-rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha sadaqan cewa an tambaye shi an tambaye abdullahi dan mas'ud game da mutumin da ya auri wata mace ba tare da ya ba ta sadaki ba ya ce ka sa- sadakinki kaza ne wa lam yadkhul biha kuma bai kwanta aure da ita ba hatta mata har sai har ya rasu menene hukuncin abin da za ta yi faqala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud sai ijtihadi da karan kanshi da abin da ya sani na shari'a faqala laha mithlu sadaqi nisa'iha ta cancanci kwatancin sadakin mata masu kamanni da ita Ina- in diyar talaka ce an san ga sadakinsu in diyar mai kudi ce an san ga sadakinsu in diyar sarakai ce an san ga sadakinsu kenan za a ba ta daidai wannan abin da ya zama to kwatamcinta ne in zawara ce ga in budurwa ce ga ga- in tsohuwa ce in kaza ne an san da yanayin sadakinsu lawaksa babu dadi wala shatab kuma babu ragi ba ƙari ba ragi ba ƙari wa alaiha al'iddatu kuma a kanta akwai idda wala halmiras kuma za ta ci gado wa kama ma'aqal bin yasar sinan al-ashja'i sai ma'aqal dan sinan al-ashja'i radiyallahu anhu ya tashi fa qala qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi barwa'a bin washiq mazala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci game da barwa'a bint washiq da washiq imratan minna yace wata mace ce daga kabilan mu misal ma qadaita kwatamcin abin da kai hukunci akan shi haka mazala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci akan barwa bint washiq fa fariha biha bin mas'ud sai abdullahi dan mas'ud ya ji dadi cewa yayi ijtihadi kuma ya dace da hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am qala rawahu ahmad wal arba'atu wa sahahu tirmidhi wa hasanahu jama'atun imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan imam tirmidhi ya ingantar da wannan hadisi kuma wasu malamai suka kyautatar da shi dai akwai taliki hadisi ne sahih qala wa mawadi' wa ibn nam qala wa mawadi' وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء إمام الألباني يعني كان تدون حديث أتكين إرواء الغليل نعم سي لعل وسمع لمن سنتي تنا درب صداكي قياسي غا ما تدعى كأنبتي wannan kinta sadakinta wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma farattum illa an ta'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah tace tana da rabin sadaki sai dai wannan hadisi nassi ne akan wannan mas'ala na'am wa an jabir bin abdullah radiyallahu anha anhuma anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala an samu wannan hadisi daga jabir da abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace lalle manzala sallallahu alaihi wa sallama qala man a'ata fi sadaqi imra'atin sawikan dukkan wanda ya ba ya ba da sawik sawik wani nau'i ne na abinci wanda ake gama shi da da mai da garin alkama ko wani garin gari daban da dan romo romuwa to sai zamanto an dama shi sai zamanto ya ba da wani nau'i na abinci haka aw tamran ko ya ba da dabino fakadista halla to tabbat ya halattar da farjin wannan mace أخرجه أبو داود وأشار إليه إلى ترجيح وقفه إمام أبو داود يفتد شيكم ينوني أكن شوى موقوفي شيني ما في رنجاي حديث ضعيف قال رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع السلسلة الضعيفة كما حديث نيوان دي زمان تونا دا روني نعم ba don saboda abin da ya bada ba saboda dai wanda isnadin wannan na da rauni in ba haka ba za mu ga wancan hadisi da mazala sallallahu alaihi wasallama ya cewa wancan mutum ya kawo ko da dai azurfa ce zobe ne na na bakin karhe wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala zawwaja an-nabi sallallahu alaihi wasallama rajulan ra'atan bi khatimin min hadid sahal dan sa'ad wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auratar da wani mutum ya aura mishi wata mace da zobe na ƙarhe taqaddama bi ghairi hadha siyaq wannan hadisi ya gabata ba da wannan siyakin ba qala akhrajahu al-hakim wa huwa طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح wannan hadisi shashe ne na hadisin da yake da tsawo wanda ya gabata a cikin farkon wannan littafin kitab kitab awailin nikah farkon babu kitabun nikah kenan wa ana ali radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga ali da abi talib wanda yarda Allah ta kar tabbata gare shi kale la yakunu al mahru aqall min 10 darahim sadaki bayya kasawa a darahim درهم قوما أخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال كم من يا غباتا شوى حدي صداقي باية دا يوا باية دا حدي إياكا أتي إياكا شكزاني بانغران يوا كوكدا شيسا كما وانا حديثي iya da rauni sosai ma ta a cikin isnadin shi akwai magana idan malaman hadisi suka ce cikin isnadi kaza akwai magana kenan akwai nau'i na rauni cikin wannan wannan isnadi qala wa an uqba bin amir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga uqba dan amir wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi yace khairu sadaqi aisaru mafi alkhairin sadaki mai sauki wanda ya zama to baya da tsada kuma can mun ga malam cikin ta'alikin sadaki ya kawo shi wanda sadakin da auren da ya zama matan da suka yi albarka wanda suka zama to masu sauki ne a cikin mu'una a cikin al'amarin armansu nan ma haka mafi alkhairin sadaki mai sauki akhrajahu abu dawud wa sahahu al-hakim imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi kuma imam hakim ya ingantar da shi nan ya yi taliki kala wasahahu Sheikh Al-Albani fi sahih al-Jami' wa lafzuhu khairun nikahi aisaru maimakon khairus sadaq sai ba ambaci aure mafi alkhairin arme shine wanda ya zama to mai sauki nam wa na Aisha radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta anna Amrata bint al-Jun amra ɗiyajun ta'awwazat min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta nemi tsari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hina udkhilat alaihi lokacin da aka shigar da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ani lamma tazawwajaha lokacin da ya aure ta fa qala laqad uzti bi mu'adh tabbat kin nemi tsari da wanda yake bada kangiya wanda ake neman tsari da shi fatallaqaha ya sake ta wa amara usamata famata'aha ya umarci usama dan zaid ya bata lada na rage zahin saki kuma abinda so tari ban mayin shi da wahala ka samu mutumin da zai saki mace kuma ya bata wata dukiya shi kuma wannan abu ne wanda Allah madaukaki yayi umarni wa famatti'uhunna Allah ya ce ku ku jiyan musu dadi na ku ba su dai kowa daidai gurguru kana da kuɗi ka saki matarka duba wata kantareriyar mota da wani gida ka ba ta je ta zauna ba ka da kuɗi ko ita ta baka haushi a da ba a yi saki ba ba haushi ai galiban saki iya zuwa da haushi na yau shi ne wa samu wa alaikum salam ba a zancen sai inda ya hul'i ne misali ana zamna lahiya lau kawai ta ce yau arme batta yi ta gashi to zuwan nan sai su je wajen alkali a tambaye kin bashi sadakin da ya baki in ta ce eh shi kenan kawai a bashi hakuri ta bashi sadakin shi shi kenan amma in ba haka ba dan matsala wata da shi ya jayo matsala kuma ta ce batta yi kuma a ce sai ta biya sadaki wannan ba shari'a ba ce ba gaskiya ba ce eh ba dai ta ce ba ta so ba ana zaman lahiya kawai ta ce yau ta gaji ita dai aure yau ba ta yi ba ta gaji domin hikima ta Allah maɗaukaki wani lokaci na sa ƙiyayya tsakanin ma'aurata kamar yadda ya sa soyayya aka auri juna wani lokaci kwatsam sai zuciya ta canza kawai ta ga kawai ta tsane shi ba ta su in kai kan zane ta shikenan ka sake ta babu komi a kan baka ko dala ba ta baka ba amma in ita ta ce a ba ta so to shikenan kana da haƙƙin sadaki kadai ba haƙƙin kyautar uwa ba da uba tunda wannan daman ba shari'a ba ce ko gara ko wani abu duka wannan ba ba ba shari'a ta yi umarni abinda shari'a ta yi umarni da shi aure sadaki na'am alaikum salam akan me a hadisin ma mun an yanke inda ba kun yi hakuri hadisi ne wanda yake munkar hadisi ne ma kiran ƙarya ne ba hadisi bane ba tabbatacce na'am ganan malam ya yi ta'aliki a kan shi ƙala gaban haka a kharashu ibn majaha fi isnadihi wa fi isnadihi rawin matruk a cikin isnadin shi akwai wani rawi bararre da an kace mutum matruk ne an taba samun shi da kiran ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bararre ne ko da tuhumar shi akai da kiran ƙarya to shikenan ba an yi watsi da wannan kishi wa aslul qissa fi sahih aslul qissa a cikin sahih ne min hadisi abi sa'id as-sa'idi radiyallahu anhu na'am na'am yace wannan wace taba'a ce na'am qala munkar na farko dai munkar رواه ابن ماجه وقال الشيخ الألباني في ضعيف السنة في fi da'if sunan abi daud munkar wancan kuma mai talikin da ya zo a cikin asal sahih bukhari kala sahih rawahu bukhari min hadith abi sa'id sa'idi wa lafzu falamma dakhala alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallama qala hubbi habi nafsiki li kibada kanki garena gare ni qalat wa hal tahibul malika nafsaha lissauka yanzu sarauniya ta ba wanda wanda suke koro da wanda mutane na baya wanda kawai koro su ake ba su da wannan ta ba ta ba kanta baya kala fa ahwa bi yadihi yad'u yadahu alaiha litaskun sai yayi kokarin dora hannun shi akanta domin ta samu kwanciyar hankali wa kala أعوذ بالله منك وقال قد عزت بمعاذ ثم خرج عليها علينا ثم خرج علينا فقال يا أبا سيد اكسها رازقتين رازفتين وألحقها بأهلها kina wannan kissa amma waccan ta farko ruwaya ta farko munkara ce amma kuma wannan imam imam bukhari rahimahullah ya ya kawo ta kuma ingantatta ce da wannan lafazin na'am ta farko amma kissar kissar ta inganta na'am hadisi na bakwai ana abdullahi bin amir bin rabi'a ana abihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah imra'atin ala na alai sai mun tsallake shi ba mu karanta shi ba shi ma kuma hadisi ne wanda ya zamanto mai rauni mun gani ko ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء نعم شو ما زال صلى الله عليه وسلم يا هل تد أورن وتمت أكن تاكلمي guda biyu wanda suka zamanto wannan sandal wanda ba su da ba rihihi ba na'am akan guda biyu sai dai ruwaya ce wadda ta zama to ingantatta wannan mai rauni na'am ina ga sai mu tsaya akan wannan hadisi mu shiga sabon babi insha Allah a darasi na gaba abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.